الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya da'iman abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin 25 ga watan juma'a ula a shekara ta 1436 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine 16 ga watan uku a shekara ta 2015 ta lissafin miladiyya a yau cikin darasinmu na littafin tajiridi tauhidil mufid na malam al-mukrizi rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasinmu na talatin cif cif kuma sabon ko in ce sabuwar gabar magana ce za mu tashi a kanta inda yace wa'alam annan nasa fi ibadatillahi ta'ala wal isti'anati bihi ala arba'ati aqsam nan ne ko tayyib bismillah karanta mu insha
واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام جلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم آه وطلبهم
وطلبهم منه وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما يسأل ما ما يسأل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على الإعانة على مرضاته الإعانة على مرضاته نعم.
وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعا- لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تق- أن تقول في فلا تدع أن تقول في في في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب شكرا malam ya ce wa'alam kuma ka sani kai mai karatu annan nasa cewa mutane fi ibadatillahi dangane da sha'anin bautar Allah wal isti'anati bihi da neman taimakonsa akan addu'a ɗin ko akan ibada ɗin ala arba'ati aqsam sun kasu kashi hudu ma'ana nan asalin wannan maganar yana da kyau mu ji ta cewa malam almakirizi ka adatihi kamar da dai saba a cikin wannan littafi nasa yakan koma ne cikin wasu daga cikin littafan malam ibn al-qayyim ala wajhil khusus ya tsakuro abubuwa masu amfani da za su amfani mai karatu wannan kuma abu ne mai kyau to wannan maganar a kamar yadda ma wannan mai taƙiƙin yake cewa daga faɗinsa wannan ala arba a taƙsam ɗin nan har zuwa ƙarshen littafin gaba ɗayansa ya ciro shi ne daga littafin madarijus salikin littafin madarijus salikin sharhin manazilis sa'irin fi sharhi ko manazilis sa'irin fi tahqiqi manazili iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wannan asalin littafin manazilis sa'irin ina ji mun taba magana dai akai na malam ah, abu ismail al-harawi shi ya rubuta manazilis sa'irin don bayanin nau'o'i da muhimmanci na ibada da kuma mai da hankali zuwa ga ibada din a cikin abin da ayar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ta kunsa cewa bayin Allah matakai-matakai suke a wajen ta haƙiƙin ubudiyya ga Allah subhanahu wata'ala don haka ya rubuta wannan littafi ɗin shi ne malam ibn qayyim shi kuma ya masa sharhi ya sa masa suna madarijus salikin sharhi manaizil sa'irin a to a cikin wannan littafi anan ne wannan bawan Allah ya samu waɗannan maganganu nasa kuma akwai wasu abubuwan da in mun zo kansu insha Allahu za mu ga inda ya dan cire wani abu ya sa wani abu wanda dama bai kayyade mana cewa yadda yake harfin ya dauko ba kusan ma bai ma faɗa ba amma dai saboda dama an saba akan samu irin wannan agun malamai da sukan rubuta abu su kwafo daga wani malamin ko da ba su faɗa ba babban abin da ya sa suka rubuto shine fa'idar da take ciki ko kuma a ce sun ɓoye saboda tsoron wani abu wanda shi ma ana samun irin wannan misali in malami mai asalin magana ya zama a gurin wanda za su karanta ƙila yana da abin da suke sukansa da shi don ana so a yi tallan abun a wurinsu shine a ɓoye sunansa sai a zuba abun kawai ba tare da an ce maganarsa ba ce na ji ne mun taɓa magana akan wannan ko misali a littafin malam ibn abil'iz al-hanafi da ya sharhin al'aƙidatu tahawiyya idan mutum ya karanta wani littafin shine mafi kyawun sharhi da aka yi wa al'aƙidatu tahawiyya kuma mafi yawan abin da ke ciki maganganun ibn taimiyya ne da ibn qayyim amma bai ambaci sunansu ba kwata-kwata amma duk maganganun nasu ne ba don komai la'alla daga cikin uzurin da malamai suka bashi na irin wannan abu domin mun san ka'idar da malamai suke sawa ta bincike idan mutum zai bincike in ya ɗauko maganar wani to ya faɗi cewa maganar wani ce wannan hatta malaman musulunci sun yi tambihi sosai a baya akai to amma akan samu wani lokacin idan mutum ana tsoron in an faɗi maganarsa ce kila wasu ba za su karɓa ba wasu malaman sukan yi shuru su kyale saboda dai fa'idar ta isa zuwa ga mutane wata kissa da malamai suke bayarwa na san kun sha jinta ina jin ma mun taba faɗar ta anan dangane da kitabut tauhid ko mun taba zanta anan wani lokaci wani malami a India aka kai masa kitabut tauhid yana cikin mutanen da suke suka da zagin malam Muhammad bin Abdul Wahhab to sai wata ran wani bawan Allah da ya ji irin wannan maganganu sai kai masa kitabut tauhid amma ya cire bangon ba sunan a jiki aka yage bangon haka littafin ne kawai kitabu tauhid da fadalarsa da sauransu da sauransu wannan dai abin da ke cikin kitabu tauhid sai aka bai wa wannan malami aka ce ga wani littafi ko za ka ɗan leƙa ka game a cikinsa ya karɓi littafi ya je ta duba ya karanta shi tsaf a cikin dare ya gama shi duka washe gari wancan wanda ya ba shi littafi sai dawo suke hira sai ke ci sai ke ci a kai littafin da kawo mun je ai littafi ne mai muhimmanci ai kaji kaji kaji komai sai ya kawo qur'ani da hadisi ba da ra'ayinsa ya kawo ba komai yayi ba littafin kakaf sai ce wannan ko wani ban Allah ne rubuta ni littafi sai ce ai Muhammad ibn Abdul Wahhab ne rubuta ni sai ce yace la hawla wala quwwata illa ashe mun zalunci wannan mutumi kaga wannan irin abun saboda sunan ya yadu akan baci ko an bata shi to amma da mutumin kasancewar ya karanta da kyakkyawan niyya kuma wannan ya nuna maka cewa mutane da yawa zuciyarsu tana da kyau suna son alheri bata mutumin ne da ya riga zuwan rubutunsa shine yasa ba su karɓi abubuwan ba to da za a ce a faɗi abin ko da ba a faɗi na waye ba la'alla zai sa wasu mutane su karɓa to la'alla wannan yana daga cikin abin da malamai sukan yi su ce sun ciro ko kuma su ɗauko magana daga wani littafi ba tare da sun faɗa ba to nan dai daga wannan wurin har ƙarshen littafin daga mana'izul daga cikin madadus salikin ya ɗauko tare da cewa ya dan cire wani abu ya kara gwargwadon yadda wani gun yana ganin ma'anar ta riga ta bayyana sai ya rage wani gurin kuma yana gaba ta bayyana ba sai ya kara wani abu akwai kari akwai rage to mu je dai abin da yake magana anan shine mutane sun karkasu kashi hudu dangane da yadda suke bautar Allah da kuma yadda suke roƙon Allah ya taimake su akan bautar Allah din tunda a nan ne ai za ku gano me ake faɗa a cikin iyaka na abudu wa iyaka na sta'in me take me fasararta iyaka kai kadai na abudu muke bautawa kaga wannan magana ibadar ta zo wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon sa ma'ana kai kadai muke neman taimako ya taimaka mana akan dukkan al'amuran mu musamman ma wannan ibada din ma'ana mu bautawa Allah kuma a addu'ar da zamu yi mu roki Allah din ya taimake mu akan bautarsa za mu ji gashi nan sai sai ajalluha wa afdaluha wannan kashe-kashen guda hudun mafi girmansu mafi falalarsu yace su ne ahlul ibadati wal isti'anati billahi alaiha mun gani alaiha ma'ana ahlul ibadati ma'abuta bautar Allah wal isti'anati billahi da kuma neman taimakon Allah alaiha akan me bautar Allah din mun gani yawwa waɗanda aikinsu shine su bauta wa Allah kuma in suka tashi addu'arsu da'iman ya Allah ka taimake mu akan bautarka mu yi abin da za ka yarda da shi mu samu yardarka mu samu lada a wurinka wannan shine kullum addu'arsu in sun yi aiki addu'arsu ya Allah ka karba kullum in za su roƙi Allah ya Allah ka sa mu cikin salihan bayinka Allah ka karbi ibadar mu ya Allah ka sa mu cikin yan aljanna kuma ka taimake mu akan duk abin da zamu yi na bauta ya zama mun yi shi daidai wannan ita ce addu'ar su sai ce fa ibadatullahi bautar Allah din nan ghayatu muradihim ita ce matukar manufarsu manufarsu ita ce ma'ana ƙarshen manufarsu da suke so su cimma buri a kai shine a ce su bauta wa Allah su dai bayi ne na Allah kuma kullum tunaninsu ya za a yi Allah ya gamsu da su kuma su bauta wa Allah wa talabuhum minhu an yu'inahum alaiha da kuma neman su da suke masa ma'ana neman da suke daga wurin Allah an yu'inahum alaiha ya taimake su akan bautar kullun zancen su bautar Allah kuma kullun addu'a su ita ce me Allah ya taimake su akan bautar Allah ana fahimtar abin wa yuwaffiqahum kuma ya datar da su lil qiyami biha da kuma wato ya datar da su akan tsayuwa da ibadar wannan abin shine nihayatu maqsudihim shine wato shi ma ƙarshen burin su abin da suke manufar su da suke so su cimma sai ce wali hada kana afdalu ma yus'alu rabbu ta'ala dan haka ya zama mafificin abin da za a roki Allah ta'ala akai shine al'i'anata ala mardatihi ka roki Allah akan aikata abubuwan da zai sa ya yarda da kai mana abubuwan da Allah ya yarda da su nan ana nufin kenan ibadarsa domin ibada ita ce kullu ma ko ismun jami'un li kulli ma me yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina haka ne to kun ga kenan ashe in an ce mardatihi nan ba ana nufin yardar ba abubuwan da za su sa yardar Allah wanda abubuwa ne Allah ke yarda da su bautar Allah to kullun ya zama babban kuma mafi muhimmancin abin da bawa zai roƙa a gun Allah shine Allah ka taimake ni akan bauta maka in samu kuma yardarka Allah samun gane wannan sai ce wa huwa allazi allamahu annabi sallallahu alaihi wasallama li mu'adh wannan kuma ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyawa mu'adh bin jabal radiyallahu anhu faqala yake cewa ya mu'adh ya kai mu'adh wallahi na rantse da Allah inni uhibbuka ni ina son ka kai lalle mu'azu dan gata ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har yi rantsuwa cewa yana son sa shi yasa malamai suka dauki wannan dana daga cikin abin da ya halatta ka ce wa mutum kana kaunarsa dan Allah malamai suna amfani da wannan saboda wannan magana din cewa inni uhibbuka ina son ka fala tada' don haka kaga ashe tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa wato wannan hadisin babba ne sosai wajen koya mana tauhidi galibi idan mutum da mutum yana da tabbaci yanzu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa in a zamanin mu ne yanzu mai mutum zai au kawai mutum sai ya shantake ya baccin sai ce a shikenan shi ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sa ai ya gama shikenan to amma ku duba ku gani mu kalli wannan hadisin yadda ya kamata bayan ya rantse da Allah yana son mu'azu sai kawo fa'un ta sababiyya sai ce to tunda ko ina son ka dinnan shine ma'anan fa'un dinnan tunda haka ne ina son ka gashi me yace sai umarce shi da bautar Allah bai ce je ka kwanta kai bacci shikenan ka tsira ba kaga ashe babu wani dan adam a duniya da yake da yancin ya ce je ka na dauke ma komai kawai tunda na yarda da kai in dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa wani na rantse ina son ka to ya kamata a ce wannan in dai za a dauke wa wani bautar Allah sai a ce wannan ne mu'azzu ne ko ba haka ba to amma kun ga shi sai ya ce da shi fala tada tunda haka ne ko ina son ka dinnan alamar ina son ka ita ce in sa ka a wannan abu ga wani abu da nake so ka yi fala tada an taqula fi duburi kulli salatin kada ka bar a ƙarshen kowace sallah taka kada ka bar faɗin wannan addu'a gata ka rika cewa Allahumma a inni Allah ka taimake ni ala zikirika akan zikirinka wa shukurika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyakkyawar bauta gare ka wannan fa wanda Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin rantsuwa yana son sa ne shine aka sashi a wannan hanyar saboda ya nuna masa cewa matukar yadda da mutum zai samu wallahi ta Allah ce wanda mutum zai ce shikenan ya gama tare da cewa yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ka yadda ya yadda da kai to ita ma wasila ce ta Allah yadda da kai ya yadda da shi ya so shi shi yasa sai sa shi akan wannan hanyar ga abin da zai sanya ya sami yardar Allah shine ya rika wannan addu'a din a ƙarshen kowace sallah ta sa malamai sun tattauna me ake nufi da dubur dubur shine ƙarshen abu suna cewa amma ƙarshen hal duburu shay'i dakhiluhu aw kharijuhu shi in an ce duburin abu a jikinsa yake ko a wajensa malamai da yawa suke cewa ai a jikinsa yake ba a waje yake ba don haka suka ce wannan addu'ar ana yin ta a cikin tahiya ta ƙarshe kafin kai sallama sai kai wannan Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadi wanda kuma suka ce duburu salatin ko ana nufin ma wajen sallah din ne daga cikin zikirorin da mutum zai in ya yi sallama daga sallah to sai ya faɗi wannan addu'a sawa'un a ciki din dai ko waje duk malamai sun tattauna akan dai wannan matsala din almuhim babban abu dai shine mutum ya haddace wannan addu'ar kuma ya rika yin ta Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ba ta da yawa ko Allahumma a'inni ala abubuwa uku ne zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni kun ga wannan ai addu'a ce akan i'ana ko Allah ya taimake shi akan me akan abubuwa uku da zikirin Allah da godiyar Allah da kuma kyakkyawar ibada ibadar ba ba mutlaka haka kawai ba a'a ibadar ma ga Allah ta zama mai kyau ma'ana ya Allah ka taimake ni ibada ta gare ka ta zama mai kyau wannan shine ma'anar ta haƙiƙin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana bautar Allah kuma yana roƙon Allah ya taimake shi akan bautar Allah Allah sa kun gane to wannan juz'in a mutane waɗannan su ne mafifita suna bautar suna roƙon Allah ya taimake su akan bautar ta zama mai kyau Allah samun gane wannan to sai yake cewa fa anfa'u du'a'i don haka mafi addu'ar da tafi kowace addu'a amfani addu'ar da tafi kowace addu'a amfani ita ce talabul auni ala mardatihi ta'ala neman taimakon Allah akan bautar Allah mardati na gane kun fahimci abin na gaya mana abin da ake nufi ba neman yardar Allah ba a'a neman abin da Allah ke yarda da shi menene Allah ke yarda da mutum saboda shi ibada don haka nan abin da ake nufi da mardatihi ai al ashiya allati yarda Allah biha wal ashiya allati yarda Allah biha inna ma hiya madha ibadatuhu an gane abin to wannan gurin malam al-muqrizi ya gutsire shi ma'ana bai kawo duka abin da malam ibn qayyim ya ambata ba ba kuma laifi yayi hakan ba a ganinsa ko bai faɗi sauran ba ya wadatar amma akwai wata maganar da shi malam ibn qayyim din a nasa asalin littafin ya faɗi cewa ya fa'idanta ne da wannan zancen daga malam ibn taymiya har wannan magana tana ciki gashi na ɗauko mana bayan inda ya ce fa'amfa'ud du'a'i talabul auni alamar zatihi ta'ala nan ne ko? to akwai ƙarin ibn qayyim ya ci gaba ya ce wa afdalul mawahibi is'afuhu bi hadhal matlubi kuma mafificin baiwar da Allah zai wa mutum shine Allah ya agaji mutum da wannan abin nema din cewa Allah ya taimake shi akan bautar Allah yace wa jami'ul adiyatil ma'thurati dukkan addu'o'i da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaruha ala hadha in ka dubi addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kaiwa su kawo ne akan wannan abu neman Allah ya taimake shi akan abin da zai aikata Allah ya karbe shi ya yadda da shi wannan fa kun ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mai wannan addu'a shi yasa nan nake so in tambaye mu tsakani da Allah idan za mu binciki kawunan mu a irin addu'o'in da muke wa Allah mu roƙi ubangiji in mun lura kafin mu zo kan mutukun mun lura da mafi yawan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake roƙo hmm galibin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙo in dai ka rike addu'o'in annabi da zai daga hannu ya ce ya Allah kai mun kaza kai mun kaza galibi zaka ga da neman gafara ko da neman yarda yana son Allah ya yarda da shi yana son Allah ba za ka ji kaɗan ne za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon wani abu na duniya tsakaninsa da ubangiji me yake roƙo lahira tare da cewa fa shi lahirar an bashi tabbacinsa kun ga bambancinsa da mu amma mu fa mu galibi in ka je an ce to ai mana addu'a to so yake kai masa addu'a akan bukatunsa na duniya ko Allah ya ɗaukaka shi Allah ya bashi kaza ya biya masa abu kaza da yake nema din nan Allah ya sa amma mutum ka ga a ce yadda za ga magabata da in suna sallar dare da kukansu in suna karanta alkur'ani da addu'arsu ita ce Allah ya yarda da su Allah ya sa in sun zo ran tashin alkiyama su samu hisabi da sauki zunubansu Allah ya gafarta su fa kaɗan suke yin zunuban mu kuma yanzu muna loda zunuban amma mun tashi addu'a duniya muke roƙo ba fa laifi ne ba ina nufin laifi ne a roƙi duniya ba amma cikakken bawan Allah wanda Allah maɗauki ya fi yarda da shi shine wanda da'iman addu'arsa Allah ya bashi lahira domin duniyar nan gaba ɗayanta shirme ce duk inda aka je aka dawo komai aka kai na matsayi a duniyar nan za a bar shi wata ran za a zo ya zama bashi haka ne ko ba haka ba to in an tashi kuma ina za a tafi wurin Allah subhanahu wataala lahiran nan kuma tabbas sai an je babu wanda zai tsallake a ce ba zai shiga ba sai ya je kuma sai an tambaye shi to in an tambaye shi nan da me za a yi masa hukunci ayyukan da ya aikata Allah ya yarda da shi Allah bai yarda da shi ba kuma nan za a yi determinin za a yanke hukuncin ina za shi yi wuta ko aljanna haka ashe ya kamata a ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa ga mutumin da ya ce yana son sa sannan kuma da ya ce yana son sa bai bar shi haka ba sai ba shi hanyar da zai nemi yardar Allah shi kuma in ya tashi addu'ar sa yana neman yardar Allah to ya kamata a ce duk wani bawan Allah babbar addu'arsa mafi yawan abin da zai faɗa shine Allah yarda da shi Allah taimake shi akan bautar Allah to Allah taimake mu Allah ya sare mana a wannan manufofi su zama masu kyau Allah kuma ya taimake mu akan kyakkyawar ibadarsa bai kare ba zancen yace wa jami'ul adiyati al-ma'thurati madaruha ala hadha wa ala daf'i ma yadadduhu da kuma akan tunkuɗe duk abin da ke kishiyantar haka din wa ala takmilihi da kuma cika haka din wa taysiri asbabihi da kuma neman Allah madauki yassare sabubban da za su sa a samu wato kamalar waɗannan abubuwan na a cika bautar Allah kuma duk abin da ke kishiyar bautar Allah Allah ya kade shi to sai yace fata ammalha mal ibn ibn qayyim yace ka lura da wannan abun sosai ka rike shi ma'ana kamar yace wannan magana na ga ma kama ta gamgam sannan sai yace وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تو أنا نيكا وانا مغانا قدس الله روحه ويسي ابن تيمية رحمه الله تعالى ينا تيوا تأملت نازونا ناي تنتنتني ناي تنتنتني شيني معنى تأملت mutum ya zauna ya tunani sosai ya lura da maganar Allah ya lura da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na yi dubi na yi dubi na kai na kawo na lura cewa an fa addu'a'i addu'ar da tafi amfani baki ɗaya na duba na bincika ma'ana kamar ibn shimiya na yake cewa wata rana na zauna kuma lokaci kai mai tsawo na daɗe ina tunani a lura da ƙur'ani da fassarorinsa lura da hadisan manzan Allah sallallahu da sharhin ma'anoninsa da malamai suke ina so in duba wai a cikin addu'o'i wacce ce tafi amfani tafi fa'ida kuma tafi muhimmanci tafi girma sai ce fa'iza huwa su'alul auni alamar bati sai ce wallahi bayan na gama bincike na ban samu addu'ar da ta kai irin ka roki Allah cewa ya taimake ka akan aikata abin da zai yarda da kai a kansa ba kun gane wannan yace in ji ibnu taymiya fa mal ibnu qayyim shi ke dakowa duka a madarijus salikin sai yace thumma sannan kuma na sake dubi yace ra'aituhu sai naga wannan addu'ar ashe gata gata a kusa da mu fil fatihati tana nan a cikin fatiha fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace duk yawace yawacen da nayi ban ga addu'a duk duniya ba addu'a da ta kai wannan in dai za ka yi addu'a to addu'a da tafi amfani to ita ce wannan addu'ar ka ce wa Allah iyaka na abudu ya Allah kai kaɗai nake bautawa wa iyaka na sta'in kuma kai kaɗai nake roƙon ka taimaka mini akan bautarka ya ce duk duniya ban ga addu'a da ta kai wannan amfani ba amfani ba kun fahimci abin ba a nufin ba ka yin wata amma dai in kana son addu'a mai amfani to wallahi ba da ta kai maka wannan ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan ibadar da za ta sa Allah ɗin ya yarda da kai wannan shine ƙarshen abin da ya kawo mana a wannan gefe ɗin Allah samun fahimta to sai ce wa yuqabilu haula'i mu koma inda muke da shi a cikin nan shi ma hakan yake bayan ya kawo wannan ɗin ban rage komai ba na ci ko mana kawai guntun abin da babu shi ne a nan ɗin daga cikin madarijus salikin da ya gama shi ma ibn qayyim ya ce wa yuqabilu haula'i waɗanda suke fuskantar wannan ma'ana kishiyoyin wannan juzi'in na farko su ai juzi'i na farko kashin farko su ne masu bautar Allah kuma masu roƙon Allah ya taimake su akan bautar Allah wannan su ne mafifitan mutane a duniya gaba ɗaya na biyu kishiyar haka wanda suke ba irin wannan mutanen ba alƙismu thani su ne kashi na biyu al-mu'riduna an ibadatihi wal isti'anati bihi wanda suka bijire suka kauda kansu daga bautar Allah ɗin kuma suka bijire suka kau da kai daga neman Allah ya taimake su akan bautar Allah ba sa bautar ba sa kuma neman Allah taimake su akan bauta kun ga wani aiki shi waɗancan ne fala ibadata lahu su ba ibadar ba wala isti'anata haka nan babu neman taimakon akan ibada ɗin bal kai ba ma haka ba in sa'alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi in kaga ɗayan su ya roƙi Allah in ka ga ɗayansu ya roƙi Allah wasta'ana bihi kuma ya nemi taimakon Allah to fa'ala hududihi wa shahawatihi zaka ga yana roƙon Allah din ne yana neman taimakon Allah akan rabansa na duniya da kuma sha'awarsa shine babban abin da ya sa a gaba la ala mardati rabbih wa huquqihi wannan babu shi a cikin littafi ciko ne shi ma wancan la ala mardati rabbih wa huquqihi ba za ka ji su suna addu'a Allah ya taimake su akan abin da zai sa Allah yarda da su wato ibadar Allah wa hukukihi da kuma haƙoƙin Allah ba wa za ka samu yanzu a zamaninmu mu yanzu mafi yawa ina faɗar halinmu ne don ina so mu gyara ni ma kuma ina ciki ba wajen ba na ciki ba galibi addu'ar mu ita ce ya Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ka duba in a ciki inda za a lissafa addu'o'in da muke yi kashi ɗari kashi nawa ne na lahira a ciki in an yi sa'a wallah ka samu mai kashi ɗaya na lahira i galibi ina zancen galibin mutane ne yanzu mutumin da zai wahala ya tara kuɗi ko ya roƙi a biya masa don ya je haji ko ya je umara da za ka je ai kaga dai nan ne za ka iya cewa a fahimtar mutane hedikwatar karɓar addu'a ko ba ka bane kowa zai ce bari ya je can har ka'aba na je ne addu'a to da za a ce ka bincika ka ji irin addu'o'in da mutane in ba littafan da suke rikewa na manasikul hajji ko umara din nan da za ga ana ta zagaye ka'aba ana karantawa ba in mutum daga hannunsa zai roƙa da za a ce kowa ka bincika ka ji da bakinsa ya gaya maka me yake roƙa mafi yawa duniya muke roƙa mafi yawa ya Allah aikin nan da nake nema ya Allah matan nan ya Allah matsayin nan ya Allah kaza da kaza din nan kasuwancin nan kudin nan ya Allah budi ya Allah budi ko ba haka bane akwai wanda naji shi da kunne na da kunne na aka aba naji shi ya Allah kudi ya Allah kudi wallahi ba labari bane da kunne na naji shi yana ta nanatawa kuɗi ya Allah sai ban tausayi dole baka tausayi akwai tausayi a ce mutum har yanzu ya zo wannan wurin maimakon ya roƙi ya Allah zunuban nan da na tara duk shekarar nan daga bara da na zo zuwa yanzu ya Allah ka gafarta min ya Allah ka san cikin salihan bayan ka ya Allah ka dora ni a hanya mai kyau wannan rashin fahimta da ta yi min yawa ban fahimci abin da kake so ba ya Allah ka sa in fahimci abin da kake so in maka duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce shi mutum yake roƙo amma kuɗi kuɗi kuɗi musamman kuma ɗan Najeriya da gaske ne na'am na'am tsakanin rukunin limani zuwa abin nan alhajar al'aswad rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nan wai dama kowa yana wannan ai saboda ita akwai tawaturi akan zuwanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran shi kusan zaka ce ita kadai ce addu'ar da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a bi ainiha guda ɗaya cewa ku rika cewa kaza sauran abubuwa ko an baro mutum ne a buɗe yayi abin da ya ga dama amma nan dama ta zo in ka zo alhad daga rukunul yamani kana zagayewa kafin ka zo alhajar al-aswad abinda zaka rika faɗa shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kaga dai duniyar ta shigo ciki wannan yana nuna mana dama ai ba an hana duniyar bane ba an hana duniyar ba ai abin da yasa nake tambihin anan ganin yadda muka tafi zuwa ga duniyar fiye da maganar lahira din shi ne ke so alal akalla a yi balansa in muka yi 50-50 ma ai mun kyauta kuma haka bane yawa to amma kada ya zama cewa duniyar kawai ita ce kullum tunanin mutum a ba maganar lahira din ba to Allah dai taimake mu mu ce duniya da lahira din ko duniyar da kuma lahira Allah ya yassare mana al'amuran to sai ke cewa wallahu subhanahu wa ta'ala shi ko Allah subhanahu wa ta'ala yas'aluhu man fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasa da wanda ke cikin sammai da ƙasa to yana roƙon Allah kowa fa yana roƙon Allah wa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'uhu da masoya Allah da makiya Allah duk suna roƙon Allah haka ne ko ba haka bane musulmi da kafiri kowa yana addu'a alal akalla abin da ya yadda da shi yana roƙonsa kuma galibi za ka ga in an shiga tsanani ana barin bautar wani abu duk ana koma ana bautawa Allah ce ya Allah tsirar da mu ka tsirar da mu kai mana kaza kai mana kaza haka ne sannan sai ce fa yamud fa na'am fa yumiddu haula wa haula Allah kuma yana karfafa yana karar kara anan yana yana nufin yana taimakawa Allah yana taimakawa wannan yana taimakawa wannan me ma'anar wannan zancen waliyan Allah suna addu'a to Allah yana amsa musu makiya Allah ma suna addu'a kuma Allah yana amsa musu shi ne abin da ke nufi yawwa sai shi kai bari ku ji ba'i sai ce wa abghadu khalqihi ilaihi iblisu mafi kyama mafi kiwuwa wanda Allah ya fi ki a cikin halittarsa gabaki daya shine wa iblisu wa ma'a hada amma tare da haka ajaba su'alahu Allah ya amsa masa addu'arsa shedan ya roki Allah Allah kuma ya biya masa bukatarsa wa qada hajatahu ya biya masa bukatarsa wa matta'ahu biha yaji yadda shi dadi da ita walakin amma lamma lam takun yayin da wannan ijabar wato amsar da aka bashi din lam takun aunan bata zama taimako ce alamar datihi akan neman yardar Allah akan abin kai da Allah zai sa abin da Allah zai yarda da mutum a kansa wato ba akan bautar Allah bane kanat ziyadatan fi shiqwatihi wa bu'dihi sai ta zama wannan amsar abin da aka bashi din sai ta zama ƙari ne akan shaqawarsa tabewarsa da lalacewarsa wa bu'dihi da kuma nisansa daga rahamar Allah haka ne ko ba haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam me aka umarci mala'iku su yi a lokacin iblisu yana cikinsu aka ce su yi masa sujada duka suka yi sai iblisu yake illa iblisa aba wasu takbara wa kana min alkafiri bayan an yi wannan kuma me yayi sai roki Allah ya ce ya Allah ka sanya ni cikin munzarin ka sanya ni cikin waɗanda za a jinkirtawa ko ko ba haka yace ba hmm na'am ban ji ba ko ba magana mai oho ya roƙi Allah ya sanya shi cikin waɗanda za a jinkirtawa har zuwa tashin alƙiyama ma'ana kar a halaka shi yanzu me Allah ya ce masa qala innaka minal munzari je ka an amsa maka kana cikin wanda za a jinkirta ma amma bai ce a jinkirta masa ya bautawa Allah ba ko a jinkirta masa dan ya ci gaba da batar da dan adam haka ya roƙa zai shiga zuciyar dan adam dan adam na san alheri ya cusa masa san sharri zai shiga zuciyar dan adam dan adam na san bautar Allah shi kuma ya cusa masa bautar wani Allah ya angiza shi ya shirka zai shiga zuciyar dan adam dan adam na san sunna ya cusa masa san bid'a duk waɗannan abubuwa haka aikin shi yake ya sa kai saban Allah ya sa kai abin da Allah baya so shi ya riga ya san abin da Allah ya faɗa mana duk a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza shi kuma abin da ya ce wa Allah ya kuma rantse wa Allah shine la aqudanna lahum siratal mustaqim sai na bambance musu wannan hanyar taka madaidaiciya sai na bambance na hana su bi in sun taho za su bi sai na tsaya akan in ture su ba za su bi ba kuma duka Allah ya amsa masa hakan yace je kai saboda hikimar Allah dan ya jarraba mu mu kuma to kun ga da yake wannan abin da ya roka din ba akan ibadar Allah bane da aka bashi amsar sai ta zama amsar maimakon ta zama ta taimake shi sai ta zama cuta ce gare shi kuma ƙarin taɓewa ce da ƙarin nisan tashi daga Allah subhanahu ta'ala kun gane wannan abu to ga abin da zai gaya mana sai ya ce wa hakaza haka kuma abin yake shine ma'anar wa hakaza haka yake kullu man sa'alahu ta'ala duk mutumin da ya roki Allah ta'ala wasta'ana bihi kuma ya nemi taimakon Allah ɗin ala ma lam yakun aunan lahu ala ta'atihi kun gani ya ƙara fitar mana da marzatihi ma'anarsa me ta'atihi yawwa sai ce duk mutumin da ya roƙi Allah kuma ya nemi taimakon Allah akan abin da ba taimako ba ne akan da'ar Allah ba kana su'aluhu mub'idan lahu anillahi to sai kaga cewa abin nan da yake roƙo mai nesanta shi ne daga Allah wannan abin shi ne yasa ɗazu nake ta nanata maganar cewa mafi yawan neman duniyar da muke yayi yawa ya kamata a rage in dai mutum zai roki Allah wata bukata ya zama kuma bukatan nan ba taimako ce akan ibadar Allah ba to sai kaga wani abu ne da zai ƙara nesanta shi daga Allah subhanahu wataala sai ya ce wal yato ammal wannan magana ta ibn taymiyyah ibn qayyim cewa a lura da wannan amma shi nan cewa falyata dabbari al'aƙilu haza to mai hankali ya zauna don Allah ya yi tuntuntuni akan wannan abin ya lura da shi sosai zai ƙara mana bayani yake cewa wal alam kuma ya sani shi a can cewa ya falyata dabbari al'aƙilu haza fi nafsihi wa fi gairihi ma'ana bawan Allah ya lura da wannan abin a ƙashin kansa ya lura da shi kuma a wani wanda ba shi ba kuma ya san shi ne gashi mu ci gaba sai ce wali alam kuma ya san anna ijabatallahi li su'ali ba'd as-sa'ilin cewa amsawar da Allah ke wa wasu masu roƙonsa ya ba su amsar ya biya musu bukatunsu ina fata mu fahimci nan gurin sosai biyan bukatar da Allah ke biya wani mai roƙonsa in mutum ya ce ya Allah ba ni kaza ba ni kaza Allah ya biya masa to sai ce laisat li karamatihi alaihi ba saboda wannan amsawar ai masa abin a biya masa bukatar ba saboda mutumin yana da wata daraja bane a gun Allah amsa addu'arka ba alama ce ta darajar ka ba a wurin Allah yawwa yau to haka akwai wannan ma'ana ba sai an je gun malami ba to kuma banda haka idan aka amsa makan kar ya sa wannan abun ka ji cewa ai matsayi ne da kai agun Allah shi yasa Allah ya maka wannan ai ana yin wannan da yawa ko mutum in ya roki Allah sai aka biya masa bukata sai ce yawa ashe ana karbar addu'a ta ashe alama ce ni waliyi waliyi ne haka to irin wannan ake nufi ba wata karama bace a babin har yanzu zan ba da wani misali dan ana yawan faɗinsa shi ma a cikin rayuwar musamman bahaushe a harkar abin da ya shafi shugabanci muna faɗa kuma gaskiya ne shugabanci na Allah ne yana bai wanda ya so ko to amma sau da yawa mu muna wa wannan abin wata fassara marar kyau sai mu ɗauki ba ma bambancewa tsakanin a ƙulillahumma malikal mulki tu'ti almulka man tasha kana ba da mulki man tasha ga wanda ka so ko me ake nufi da wanda ka so din nan wanda ka ga dama ka bashi ganin dama ake nufi da wannan mashi'ar yawwa ba wai ma'ana alama ce ta shi wanda aka ba mulkin Allah yana son sa ba to amma sau da yawa muna wannan mummuna fasara sai a ce to tunda Allah ya bashi ai shi sai ka ji an ce to ai Allah wane yake so tunda shi ya bashi kun gane wannan to ku canja fasarar da Allah ma'ana Allah shi ya ga damar baiwa baiwa mutum ba shi ne alamar Allah yana son sa ba akwai bambanci tsakanin mashi'ar Allah ita ce ganin dama Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama wata rana wani bawan Allah na tambaya ta irin wannan suke cewa to wani lokaci sai ka ga wanda ya cancanta ya samu shugabanci sai Allah bai bashi ba sai ba wani kai a ganinka wanda bai cancanta ba shi ya samu ko to wannan za a fassara shi da cewa Allah yana son wancan din da bai cancanta ba ba haka bane la'alla wannan da ya cancanta ya yi wani abu marar kyau ya saba wa Allah sai Allah ya jarrabe shi ya hana shi sai bai wanda ba bai dace ba wannan kun ga Allah baiwa ya bai wanda ya ga dama ne saboda ya zama uquba ga wanda ya dace din saboda la'alla sabansa ga Allah subhanahu wataala to kun ga ashe kenan ba wai son ma'anar mashi'a nan ba ana nufin so da kauna da Allah yake wanda ya bashi shugabanci ba amma ya ga dama ya bashi saboda ibtila'i gare shi saboda kuma cewa abin ba wata kima ce da shi mai daraja agun Allah ba kun fahimci abin nan yau ba yau da yau ba mahabba bace mashi'a ce mashi'a wadda ba ruwanta da mahabba to shine sai yake cewa laysat li karamatihi alayhi sai ce bal qad yas'aluhu abduhu alhajata kai zai yiwu ma abduhu bawansa ma'ana bawan Allah yas'aluhu zai roki Allah alhajata wata bukata fa yaqdiya halahu sai Allah biya masa wannan bukatar wa fiha halakuhu alhali a cikin wannan biyan bukatar akwai halakarsa ana yi ko ba yi mutum ya roki Allah ya Allah bani ya Allah bani ya Allah bani sai Allah ya bashi kuma sai ya zama shine sababin halakarsa halaka ba ana nufin mutuwa ba halaka lalacewa ta duniya da lahira ya zama ya tabe ya shiga wuta a lamarin ƙarshe shi ake nufi da halaka wa ya kunu man uhu minha ya zama kuma hana shi da an hana shi in ba a bashi ba ta zama himayatan lahu wa siyanatan ta zama kariya ce gare shi da tsarewa Allah ya tsare shi saboda me shi duk abin yana da alaka ne da ilimin Allah shi ya san abin da in ka roƙa dinnan alheri ne gare ka ko ba alheri ba mu galibi abin da muke muna rufe ido ne kawai shi abin da muke so din idan mu baya tafiya zuwa wani abu sai shi ya Allah ba ni dai wannan abu ai mun sha misali sai ga wani yazo ya ce yana neman wata yarinya aure mallam a taya ni da addu'a akwai wata yarinya mun yi rukuni tana so na ina santa ai mun addu'a Allah ya sa alheri a ciki idan ka ce masa to ka roki Allah man in alheri ne aurenta Allah ya baka sai ce a kar makalla ai alherin ne dai insha Allah shi kaga ya yanke hukunci cewa insha Allah shi alherin dai a nan gun yake to Allah baya san irin wannan abu kullum ka mai da lamari gun Allah ka ce in alheri ne Allah ka bani don kalmar alherin ce mafi yawa ba mu fahimta ba in an ce alherin galibi muna kallon alherin duniya shi muke kallo in an ce alherin abin da ake nufi alheri gare ka duniyar kuma da lahira la'alla matan nan za ka aure ta saboda tsananin soyayyar da kake mata ta zama sababin nisantar ka da kana zuwa masallaci kullun sahun gaba sakamakon aurenta sai ka ga san yayi yawa ta hana ka fita to taho mana tsaya mana kar ka fito ka zama jami'i baka samun sallar jami'i ko azumin litinin da alhamis da ka saba yi da duk ta hana ta ce a'a da Allah ka bari mu dan hole mu shanta ke a hankali a hankali ta koya maka wata tarbiyya la'alla ta gidansu da ta dauko mararsa kyau marar kyau a hankali a hankali sai ga ka koma kanta ta fidda kai daga mutanen kirki la'alla ma sai ta saka wani abu na saban Allah ta zama alheri ba ta zama alheri da hakan an ce alherin nan abinda ake nufi alheri a gun Allah kullum kuwa tunda ba kai ne mai tsara abubuwa ba to ka neme shi alherin a wurin Allah subhanahu wataala sai ce wa fiha halakuhu wa yakunu man'uhu minha himayatan lahu wa siyanatan ga ƙari malam ya ƙara yake cewa wa hifzan kuma kiyayewa ce gare shi har yanzu la bukhlan ba rowa bace ma'ana in ya hana ka ba rowa ya maka ba Allah baya rowa yace wa hadha inna ma yaf'aluhu bi 'abdihi alladhi yuridu karamatahu shi kansa wannan din Allah yana yi wa bawansa ne wanda Allah din yake son karramawa in baya son karrama ka din to ba zai hana kan ba sai ka roƙa abin in ba alherin bane ma sai a baka ban sani ko kun hango wannan ma'anar ita kuma ma'ana abin da yake faɗa shine mutum zai roƙi Allah subhanahu wataala ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza sai ya zama kuma la'alla a cikin wannan abin in an bashi zai sabbaba halakarsa kuma sai ya zama in an hana shi hana wannan za ta zama kiyayewa gare shi daga waccan halaka ɗin ko to sai ce wannan shi ma ana yi ne ga bawan da Allah ya zaɓa wanda Allah yake so ya karrama yana son karrama ka ɗin da girmama ka ne shi yasa zai hana waccan halakar ta same ka in ka roƙa sai ya hana ka saboda ya san in ya baka halaka ce ba alheri ai kun gane wannan insha Allah yawwa na'am wani hanin ga Allah baiwa ne wannan daidai ne kwarai da gaske wani hanin ga Allah baiwa ne to ina a ce ina ma a ce kullum muna tunanin wannan wanda in ka roƙa baka samu ba to karka ji haushi shi yasa ga wani darasin nan zai kawo mana da yake da alaka da wannan um, sai yake cewa wal ma'sumu man asabahu Allah wal insanu ala nafsihi basira shi ko dan adam mai basira ne akan kansa yafi kowa sanin abin da zai masa amfani da abin da zai cutar da shi cikin hududin ilimin dan adam dai abin da ya shafi ilimin Allah ko dama wannan bai san shi ba to sai ce wa alamatu hadha alamar wannan na'am ban ji ba ai na faɗa wal ma'sum wanda Allah ya tsare eh shine man asamahu Allah wanda Allah ya kiyaye shi ma'sumi na wannan ba wanda baya zunubi ba ya nufi wanda Allah ya kiyaye shi ya tsare shi shine wanda Allah din da ya tsare daga irin waɗancan abubuwa na halaka Allah wal insanu ala nafsihi basira shi kuwa mai basira ne akan nafsinsa sai ce wa alamatu hadha alamar wannan abin da nake gaya maka annaka tara zaka ga man sanahu Allahu min zalika wani wanda Allah ya kiyaye shi daga irin wannan halakar wa huwa yajhalu haqiqatal amri alhali shi ya jahilci haƙiƙanin lamarin shi ya roƙa ya roƙa ya roƙa yayi ta nasi sai Allah bai bashi ba kuma shi ya jahilci haƙiƙanin lamari bai san Allah kiyaye shi yayi ba Allah ne ya kiyaye shi daga wata halaka sai bai bashi wannan abin duniyar da ya roƙa ba kuma bai fahimci haka ba idza ra'ahu subhanahu in yaga Allah subhanahu wata'ala yaqdi hawa'ij ghairihi yana biyan bukatar wani wanda ba shi ba yusi'u dhannahu bihi ta'ala sai muna nazatansa ga Allah kun gane larabcin asali nan wurin wani kila ba zai gane shi sosai ba saboda asali ya dan canza maganan ne asalin ta da take a cikin madarijus salikin yana cewa fayadhunnu bi jahlihi anna Allah la yuhibbuhu wa la yukrimuhu wa yarahu yaqdi hawaij ghayrihi fayusi'u zannahu bi rabbih kun ga ai ta fi fitowa ko yawwa ma'ana mutum ya roki wani abu sai ya Allah abu kaza din nan ya Allah ka bani na duniya sai Allah ya hana shi bai bashi ba shi kuma bai san cewa sharri ne a wurin Allah ya hango masa ya kare shi daga sharrin ya hana shi wannan abun ba to kuma sai ya duba sai ya ga an biya wa wani bukata irin wannan shi wanda ba shi ba me yake shiga zuciyarsa sai ya fara mummunan zato dangane da Allah ni ko Allah me ne masa zai mun haka gawa ne matsayinsa bai kai matsayina ba a wajen bauta a wajen kaza a wajen kaza ana wannan ko to wannan mummunan zato ne ga Allah kar wa Allah irin wannan mummunan zaton Allah baya so to sai ke cewa wa yusi'u dhannahu bihi ta'ala wa qalbuhu mahshuwun bidhalika zuciyarsa ko a cike take da wannan abu shine mahshuwun an yi filin ɗinta an cika ta bidhalika da wannan mummunan zaton wa huwa la yash'uru amma da ka tambaye shi zai ce a ba haka bane domin duk abin da mutum yake yi marar kyau musamman dangane da Allah ina wa Allah mummunan zato za ka tambaye shi ce a ni ba ne wa Allah mummunan zato haka dai kawai dai haka zuciyata dai haka to har lokaci ya zo to bari mu sauri mu ƙara sana za ka ga cewa shi bai san hakan ba amma dai wannan abun yana tare da shi to menene alamar haka gashi ya kawo mana sai ce wa amaratu zalika ku saurari wannan sosai wa amaratu zalika hamluhu alal aqdari dora wa kaddara nauyi da zargin kaddara wa itabuhu da dai nuna laifi fil batini a can cikin zuciyarsa laha ga kaddara ana yin wannan ko ba ai sau da yawa sai kaga mutum sai ya soki sai ya soki kaddara sai ce to haka kaddara dai kuma mu haka dai Allah yayi da mu kullum mu roƙa Allah ba zai bayar ba gasuwa ne ko gashi gashi gashi sai dora wa kaddara laifi to duk wanda kaje yana sukan kaddara akan biyan bukatarsa ta duniya yana sukan kaddara to alamarsa akwai mummunan zato da yake wa Allah ne yana ganin ya dade yana addu'a ya dade yana addu'a ya kamata a ce Allah ya karba Allah bai karba ba mun gane wannan na taɓa ba mu labarin wani malami ne zahabi ke bada labarin sa shekararsa saba'in yana roƙon Allah wani abu shekara saba'in har ya fidda rai kuma sai a ƙarshen sai da shekara saba'in ɗin ta zo sai Allah ya bashi da ya yi nema ya nema to duk wani yana cikin hikimar Allah la'alla Allah ya san tun da shi ya san komai ya san komai ya san cewa in ya bashi a samartaka ƙila abin zai zama masa bala'i in ya bashi a lokacin da yake matsakaici zai zama masa wani bala'in da halaka amma in ya bashi lokacin da ya tsufa ya girma zai masa amfani sai jinkirta masa ya bashi kun ga wannan ne fi masa alheri jinkirin da haka komai kame da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala a shi yasa har a nan kafin mu je kan wannan laqad kashafa Allah duk da ci gaba da wannan zancen ne yana cewa al-aqilu khasmu nafsihi wannan wata magana ce ta hikima shi malam ibn qayyim ya faɗa ba laifin mai so ya rubuta wa'azi ne kuma a rayuwar mu baki daya yace al-aqilu khasmu nafsihi duk mutum mai hankali zaka ganshi abokin husumarsa shine kansa abokin husumarsa shine kansa me yake nufi da wannan zance bari in karasa fassara sai ka gane wal jahilu shi ko jahili nan tun da an ce al'aƙilu kuma aka ce aljahilu ba jahili na ilimi ake nufi ba jahili na wauta ake nufi yauwa mai wauta kuwa khasmu aqdari rabbihi shi kuma abokin husumarsa shine kaddarar ubangijinsa kullum fadansa da kaddara ne shine wannan in kaga mutum yana wannan to yana da wauta kuma yana da jahilci amma mutum mai hankali mai ilimi to idan ya ga wani abu marar kyau ya same shi baya sukan kaddara sai soki kansa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer duk abin da ya same ku mummuna to hannunku ne ya aikata ya aikata haka ma'ana ku kuka aikata sababin da domin sa Allah yake jarraba ku da wannan abu kuma Allah ma yana yafa da yawa daga cikin irin waɗannan abu da baya yafewa kenan da musibar ta fi haka ashe kenan in wani abu ya same ka na musifa kar ka dora ma ka dora wa kaddara da cewa kaza da kaza da kaza in kai hakuri ka binciki kanka ka dora ma kanka laifi to kullun sai kaga kana gyarawa kana yin abu mai kyau kuma Allah yana ƙara dora ka akan hanya da zaka gode masa ka zama mutumin kirki to akwai dai ƙarin maganganun da malamin yayi lokacin da zai ishe mu wani ba amma akwai dai wata magana da da yi mai muhimmanci saboda tana da alaka da nan yana cewa fahadhar kullal hadar ka tsorace ka kiyaye matukar kiyayewa an tas'alahu shay'an muayyanan khiratuhu wa aqibatuhu mughayyabatun anka wannan wa'azin babba ne shi kansa ibnu qayyim sai da yace ba kowanne mutum mai tauhidi ne ma yake kaiwa wannan matsayin a tauhidi ba yake cewa ka kiyaye ka roki Allah wani abu ayyananne wanda sanin zaɓinsa da aƙibar lamarinsa ba an gayyabar da ita daga gare ka baka san aƙibarsa ba duk abin da baka san aƙibarsa ba to kar ka roƙi Allah ka ayyana shi sai idan ka haɗa shi da shi yasa gashi barin kammala mana zancen nasa cewa yi wa idza lam tajid min su'alihi buddan in ba makawa sai ka roƙe shi wannan abun a ayyane ma'ana ka faɗi sunan wani abu ka ce ya Allah ba ni kaza to in tilas ne sai kayi wannan abun sai ce fas'alhu shay'an yau ban fa'alliqhu ala sharti ilmihi ka allaka abun da sharadin ilimin sa bi kaunihi khairan laka ma'ana ka kallaka abun da cewa ya Allah in ka san abu kaza alheri ne gare ni ka bani ma'ana kai kokari ka saba da roƙon Allah da irin wannan sigar wani ita ce addu'ar masu tauhidi ba sa cewa Allah ba ni kaza kawai qat'an mm suna ƙoƙarin su ya Allah ina son kaza in alheri ne Allah ka bani shi kun fahimci wannan to idan mutum zai daure ya zama addu'a sa duk haka take da zai ga insha Allah zai zauna da Allah lafiya kuma Allah zai sanya shi a hanya mai kyau kuma kullum ba zai samu fada da kaddarar Allah ba Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu waɗannan abubuwa Allah taimake mu akan roƙonsa abin da ya dace mu roƙe shi kuma Allah ya sa duk abin da za mu roƙe shi in alheri ne Allah ya bamu abin da yake sharri ne kuma in ya ana mu Allah ya fahimtar da mu mu yi haƙuri mu gamsu cewa la'alla sharri ne a cikinsa shi yasa bai bamu ba Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana tsoron Allah ya sa mana wato kuma shiga aljanna Allah ya bamu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimaki shugabanninmu akan da'a ga Allah da dukkan ayyukan alheri Allah subhanahu ta'ala ya haɗa zukatanmu akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zancen bai kare ba darasinmu na gaba insha